إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحاب إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عباد الله إن التسليم لله وحده واللجوء إليه سبحانه وتعالى منزلة رفيعة ومنزلة منزلة رفيعة من منازل الإيمان وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم نحن اليوم في أمس حاجة إلى اللجوء إلى الله في ظل الأوقات في ظل هذه الأوقات العصيبة والشدائد الكثيرة المتقررة والأزمات الأمنية وظهور الظلم والعدوان والفقر والحرمان والمرض في الأبدان وغير ذلك من الفتن والمصائب التي لا يملك كشفها وإزالتها إلا الله الواحد القهار ولدعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أيها المسلم إذا حل بك هم أو خيم عليك غم أو اشتدت بك كربة وباكت أنك السبل وفشلت الحيل فناد الله ربك وتوسل إليه بالأعمال الصالحة هذه سنة الأنبياء والرسل والصالحين والأتقياء قال الله تعالى في نوح ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كانوا كانوا ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين ثم إن الله تعالى يقول في أمر أيوب عليه السلام ذلك النبي الذي دب به الألم وأصيب في ماله وأهله وجسده واستمر به البلاء سنين عددا وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى للعابدين فالله تعالى هو الملاذ في الشدة والأنيس في الوحشة والنسير في القلة قل من ينجيكم في ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون عباد الله ولنا في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير أسوة من سيرته الأطرة عليه الصلاة والسلام فإنه صلى الله عليه وسلم خرج من مكة خائفا تطارده قريش وقد جعلت جائزة عظيمة لمن يقتله أو يأتي بخبره وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وهكذا وهكذا خرج صلى الله عليه وسلم منها متوجها إلى المدينة يصحبه أبو بكر بلا سلاح ولا عتاد ولا جيش ولا مدد وينزل الغار ويحيط به المشركون وبالجبل إلا تنصروه وقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم وهكذا لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جموع المشركين وهم ألف وزيادة ثم نظر إلى جنده من الصحابة وهم ثلاثمائة وبدعة عشر رجلا فاستقبل القبلة ودعا وابتهل إلى ربه تعالى وجعل يهتف إلى الله تعالى قائلا اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد بعد في الأرض فما زال يهتف به تعالى مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رضاؤه عن منكبه فأجابه الله ونصره على عدوه إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين ولما كان يوم الأحزاب واشتد الأمر وذهلت الألباب وزاغت الأبصار وابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا جاءت قريش والأحزاب فحاصروا المدينة والأصحاب وروى الإمام أحمد بسند حسن عن أبي سعيد الخدري قال قلنا يا رسول الله يوم الخندق يا قلنا لرسول الله يوم الخندق يا رسول الله هل من شيء نقوله فقد بلغت القلوب الحناجر فقال نعم اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحزاب أهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم وفي حديث أبي هريرة عند البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده فأجاب الله دعاءه وأرسل ريحا أقلعت خيامهم وفرقت جموعهم ورد الله الذين كفروا بغيرهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله عزيزا قويا قويا عزيزا عباد الله كونوا على ثقة بالله تعالى وادعوه تضرعا وخفيا مخلصين له الدين وتضرعوا إليه في السر والعلانية ولا تشركوا به شيئا وصلوا بالليل والناس نيام يا صاحب, يا صاحب الهم إن الحم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله إذا ابتليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لا تيأسن فإن الفارج الله الله حسبك مما عدت منه به وأين أمنأ ممن حسبه الله الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تدعن فإن الكافي الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش الكريم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يوم مساء البركة babu shakka muna rayuwa a wani zamani ne wanda muka fi duk sauran mutanen wasu zamunna matuƙar buƙatuwa zuwa ga musallama al'amarinmu ga Allah mu kuma zama cewa zukatanmu da tunaninmu da manufanmu duka ta koma ne zuwa ga neman yarda Allah da neman dace daga gare shi musamman muka lura cewa a wannan zamani muna rayuwa ne a cikin fitintunu ga sanan ba dare ba rana da ainihin bala'o'i da suke tinkaran al'umman musulmai da sauran al'umman dan adam a wannan zamani tun daga bakin talauci da yawan cututtuka da zaluncin shugabanni da ainihin bala'i na satan mutane da fari da rashin ruwa da makamantansu waɗannan bala'o'i babu mai iya ɗauke sai Allah madaukakin sarki dama Allah shi yake darabtan bayinsa domin ya ainihin wato ɗaukaka darajar su ko ya faɗakar da su akan kurakuran da suke don su gyara ko kuma domin Allah ya musu ukuba akan laifukan da yake son kafa su da su Allah yana cewa a cikin sautin Yunusa fadin Allah ka sani da cewa idan Allah ya goga maka wani bala'i to babu wanda isa ya dauke maka wannan bala'in sai shi haka nan idan Allah ya nuface ka da wata falala to ba wanda isa ya hana wannan falalar ta kai gare ka haka Allah yake ma bayin shi jarabawa kuma shi Allah mai gafara ne kuma mai rahama haka Allah subhanahu wataala a cikin sautin Isa yake cewa ka gaya musu ku je ku kirayi waɗanda kuke cewa wai suna iya muku taimako koma bayan Allah Allah ya ce ba za su iya yaye muku wani cutarwa ko wani damuwa ko su canza muku shi zuwa abin da yake mafi alkhairi game da shi da haka ya kai ɗan uwa musulmi ka sani san da ka shiga cikin wani baƙin ciki ko wata damuwa ko wani tashin hankali san da dabara ta ƙure maka san da azanci ya ƙare maka to yi kokari ka koma zuwa ga Allah ka kiraye shi ka zauna kai kadai daga kai sai halinka sai Allah ubangiji da ke ganinka ka tuba zuwa ga Allah kai nafilfili cikin dare kai tawassali da zuwa ga Allah da ayyukanka na kirki zaka ga aiki da cikawa a gurin Allah madaukakin sarki dan muka kalli tafarkin annabawa bayin Allah nagari da sauran salihai za mu ga cike yake da irin waɗannan misalai da irin jarabawa da Allah ya musu a rayuwa da kuma yadda suka koma zuwa ga Allah Allah ya musu maganin bala'in da ya fi ƙarfinsu nabi nuhu alaihi salam kamar yadda aka sani a tarihin rayuwarsa Allah ya aiko shi zuwa gun wata al'umma mai taurin kai ya yi shekaru ɗaruruwa birjik yana musu wa'azi ba su ci ba kuma suna nufata shi da dukkanin sharri da cutarwa da izgili da rainin hankali wata rana sai ya addu'a shi ne Allah yake ba mu labari faɗin Allah da ya takaita wannan kisa da Allah ke cewa ina ka gaya musu labarin annabi Nuhu wanda yake raye mu sai muka amsa mushi sannan muka tseratar da shi da shi da mutanen gidansa daga wannan babban bakin ciki da suke ciki sannan muka taimake shi akan waɗannan azzaluman mutane makaryata dama mutane ne na banza Allah ya ce sai muka darkake su da ruwa gaba gidansu haka nan mu kalli labarin annabi ayyuba alaihi salam annabin nan da Allah ya jarabce shi da rashin lafiya rashin lafiya kusan shekaru goma sha wani abu bai da lafiya jikin shi ya yi rauni kwarai dukiyarsa ta kare a neman magani iyalansa sun watse sun bashi waje sai kira Allah ubangiji yake cewa ya Allah lallai ni kam cuta ta dame ni Allah kai ne mafi rahama Allah ya ce sai muka amsa mishi sai muka yaye mishi wannan cuta da ke damunsa sannan muka dawo mishi da iyalansa muka ƙara mai arziki da iyalai fiye da na da Allah ya ce mun yi haka don ya zama abin tunatarwa ga masu bauta Allah hakanan ya kamata mu sani cewa duk sanda bala'i ya bala'i to Allah shine matsiratarka kuma Allah shine mai yaye maka kuncinka ya kai bawan Allah Allah kuma shine mai taimakonka a lokacin da baka da mai taimakonka shine Allah yake cewa ka ce musu Allah ne yake ceton ya tseratar da ku daga duhun tudun ƙasa ko kogi idan kun kira shi kuna masu kankan da kai kuma ku kira shi a ɓoye ba tare da wani ya sani ba Allah yake cewa wato ka gaya musu Allah ne ke tsiratar da ku daga wannan bala'i da kuma dukkanin bala'o'i sannan kuma daga baya ku kuna shirka kuna cewa wasu ne suka yi muku kamar yadda ke cikin suratul an'am dan maka tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai misalai da yawa da ke nuni zuwa ga irin wannan tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi da sauran annabawa wajen komawa ga Allah a duk lokacin da damuwa ta ishe su mu dauki misalin lokacin hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita Makka daga shi sai abokinsa Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu cikin tsoro a boye suka saci jiki suka fita saboda Qurayshawa suna so su yi musu sammadi ko su kama shi ko su kashe shi ko su kore shi daga garin Allah ya bada labarin yadda ya fice cikin tsoro ba shi da makami ba shi da guziri ba shi da sojoji ba shi da kowa mai kare shi sai Allah ya je ya kuya a cikin wannan kogo daga shi sai abokin nan nashi sa'ad da suka kuya a cikin kogon nan shawa suka zo suka kewaye gaba ɗaya dutsen kuma suka hau kan kogon suna ta lallekawa amma Allah bai ba su dama sun gashi saboda addu'a da yake ta yi yana ta neman taimakon Allah shi sa Allah yake cewa ko ku taimake shi ko kar ku taimake shi ku sani Allah ya riga ya taimake shi tun ranar da kafiran nan suka kusa ritsa shi daga shi sai abokinsa a cikin koko yana cewa abokin nasa karka shiga damuwa Allah na tare da mu sai Allah ya aiko musu da natsuwa a cikin zuciyarsu sannan Allah ya taimake su da sojojinsa cikin malaiku Allah ya ɗaukaka kalmar Allah dama kalmar kafirci ita a ƙasa take babu shakka Allah mabuwayi ne ko mai hikima haka nan muka sake ɗaukan wani misali ran da aka zo yakin badar kafirai sun fi mutum dubu kuma sun zo da shiri hasali ma kafin a fara yakin sun riga sun gama bikin murnar cin yaki sai da suka yi biki suka sha giya suka yi rawa suna ganin kawai wannan yakin ai kwaf ɗaya ne shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga shi sai ƴan sahabbansa 300 da wani abu kuma ba su da makamai ba su da shiri hasali ma ba yaki suka fito ba da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya waiga yaga tarin waɗannan kafirai da irin mugun nabi da suke masa shi da sahabbansa yaga kuma karancin shirinsa da shi da sahabbansa sai ya juya ya kalla alƙibla sai na bakar ba mu labarin cewa tsakar dare annabi ya ta addu'a har kusan asubahi har ainihin bargon da ke kafaɗarsa yana faduwa har abubakar yana ce mishi addu'an nan ta isa Allah ya yi maka alƙawarin zai amsa maka kuma in Allah ya da bare baka kunya ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a yana cewa ya Allah ka dai ga yawan ba mu kai ko ina yawa ba idan ka bari ya Allah aka kashe mu shikenan addininka ya ya, ya tarwaye a bayan kasa shine Allah yake bada labari yana cewa istastaghfiru rabbakum fastajaba lakum ka tuna sa'ad da kuke neman agajin Allah ubangijinku ya agaza muku ya amsa muku yace da ku lalle zan aiko muku mala'iku guda dubu kuma za a ƙara ƙaro wasu a bayansu haka Allah yake muke shi a wannan rana haka na ranar ahzabu ranar khandaq kafirai suka yi gayya gayya ta arna daga ko'ina wanda suke da tarayya akan kin musulunci da tunanin sai an ga bayan shi suka zo suka kewaye garin Madina suka yi mata dango suna da mummunan shiri da mummunan tanaji ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi ta shawarwarin yaya za a yi yaya za a yi ga yunwa ga tsoro ga yawan kafirai da ke fuskantar su sahabi ya bada labari wato Abu Sa'id al-Khudri yake cewa a wannan rana saboda irin yadda muka shiga cikin tashin hankali da damuwa da tsoro muka dinga tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka ce ya manzon Allah a gaya mana addu'ar da zamu yi mana nabi yace ku dinga addu'a kuna cewa Allahumma stir auratana wa amin rawatin Allah ka rufa mana asiri Allah ka tsare mu daga tsoron da muke ji ka samu cikin aminci haka ya zo a cikin hadisin Abdullahi dan Abi Aufa wanda ke cikin Bukhari da Muslim cewa shi da kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan rana bai gaza ba yana addu'a yana cewa ya Allah wanda ya saukar da alqur'ani ya Allah wanda ke da saurin yin hisabi ya Allah ka wargaza wannan taro na arna Allah ka wargaza su Allah ka girgiza karfin su haka Abu Huraira shi ma ya roto cewa kamar da yake cikin Bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan rana yana addu'a yana la ilaha illallah wahda a'azza junda wa nasara abda wa ghalaba al-ahzaba wahda fala shay'a ba'da babu Allah ubangiji abin bauta sai Allah shi kadai wanda ya ainihin ƙarfafa sojojin shi na Allah wanda yake taimakon bawan shi manzansa wanda yake cin galaba akan taron arna babu wani sai shi shi Allah shi kada yake suka dosa wannan addu'a ba dare ba rana sai Allah ya amsa musu sai Allah ya aiko da wata iska mai ƙarfi ta girgiza sansanin kafiran nan ta watsa shirin su ta tarwatsa su sai aka wayi gari gabaki ɗayan su sun watse babu sauransu suna ta gudu Allah yake cewa waraddallahu alladhina kafaru bighayrihim lam yanalu khaira haka Allah ya maida waɗannan kafirai da kafircin su da bakin cikin su ba su samu komai ba Allah kuma ya shiga wa musulmai wannan fada lalle Allah ne karfi ne mabuwai ya ku bayin Allah mu koma zuwa ga Allah mu zama masu amincewa da karfin Allah da iyawarsa mu zama masu ikhlasi wajen roƙon Allah a koye da sarari kada mu shirka wajen roƙon Allah sannan daga cikin ababen da ke taimakawa wajen Allah ya karɓi addu'o'inmu shine ka tashi cikin dare kai nafila ka nemi ainihin gafara Allah ka nemi Allah ya biya maka bukatunka na alkhairi al-imamu ibnu abi dunya a cikin littafin sa mai suna man asha ba'da al-maut haka nan ma ya ruwaito a littafin sa mai suna mujabud da'wa da shi da al-imamu abubakar baihaqi a cikin littafin dalailun nubuwa suka ba da labarin wani bawan Allah cikin rundunar sojoji a zamanin Umar dan Khattab yana khalifan musulunci Allah ya kara masa yadda wannan bawan Allah ya je jihadi a hanyar dawowa daga shi sai jakinsa jakin nan ya fadi ya mutu yana cikin wato tsananin bukata da yunwa ga sahara nan da nan ya dauki ragowar ruwan da yake da shi yayi alula ya fuskanci alqibla yayi sallah raka'a biyu ya tsuguna ya dinga addu'a yana cewa ya Allah ka taimaka mu wannan jaki Allah na haushi ne na je jihadi dan daga kalmarka ya Allah babu wani a kusan nan da zai taimaka mana in ba kai ba ka taimaka mana Allah ko aran jakin nan ne ka bani shi ka dawo min da ran shi in isa gida nan da ran jaki kawai ya tashi yana kada kunnuwansa yana kuka Allah ya raya mishi jakinsa Imam Ibrahim yake cewa wannan hadisi wannan kisa ingantacciya ce hazali ma bayan ya koma gida ya ci gaba da hawa jakin shi wata rana talauci ya dame shi kawai sai da shi ha ake ce mishi zaka sai da wannan jaki wanda ana mishi kallon jaki na musamman yace to ya zan talauci ya ishe ni almuhimmu shine duk abin da kake ganin ya wahala ko ba zai yiwu ba to a wurin Allah mai yiwuwa ne kai dai ka yarda da Allah ka gaggata shi ka nemi taimakon sa a wannan zamani da muke rayuwa a wannan ƙasa tamu da muke cikin rudani da ma babu abin da ya kai kamar da mu koma ga Allah mu je da yawan surutu da yawan tattaunawa da yawan analysis din da babu wani amfani da zai mana in banda cika filaye da cika wuraren zama da surutu da cika takardu da rubuce-rubuce ga Allah muna da shi ga alƙawari yayi mana muna ta wasa da abin da muke da shi mai muhimmanci mun kama wanda ba shi da muhimmanci musamman wannan lokaci da muke fuskantar damuna muke fuskantar zaɓe muke fuskantar talauci muke fuskantar abubuwan ban tsoro tafiya ta gagare mu zaman gida cikin tsoro abinci ya gagare mu wani lokaci ne ya fi musamman mu koma ga Allah fiye da wannan babu kamar wannan lokaci Allah ka gafarta mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس اللهم أنت ربنا ورب المستضعفين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأحلنا حياتنا التي فيها معاشنا ومتئنا اللهم بأبصارنا وقلوبنا أبدا ما أبقيتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لا إله إلا الله